ليث الإمام دقى أقيل دقى الزهري ابن شهاب دقى عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب ننجل كعب بن مالك يتي أن عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري وكان قد قائد كعب من بنيه akwai mutumin da ake ce da shi kabu da malik sahabi ne cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai matsayi kuma babba sannan yana da ɗansa mai suna abdullahi to shi ka'ab ɗin makaho ne ya makance ɗansa abdullahi shine yake masa irin jagora ɗin nan yana rike masa sanda yana da wasu 'ya'yan bayan abdullahi amma dai wannan abdullahi shine yake masa wato jagora yana rike masa sanda ana so a yi mana bayanin irin kusancin ɗan da babansa kenan hina amiya a lokacin da mahaifin ya makance yana da ya'ya guda hudu kamar yadda masu riwaya suke faɗa yana da ɗa mai suna abdullahi shine wanda muke faɗa yanzu da wani kuma sunansa abdurrahman da kuma wani sunansa Muhammad da kuma na hudun sunansa Ubaidullah waɗannan su ne manya-manyan 'ya'yansa mazaje guda hudu to amma dai wanda yake mai jagora shine Abdullahi din to shi Abdullahi ne yake ba da labari ya ce na ji babana Ka'abu ɗan Malik yana ba da labari hina ta an qissati Tabuk wato yana ba da labari yayin da bai samu zuwan yakin tabuka ba yana ba mu labarin tabuk wato abin da ya faru to ga abin da baban yake cewa قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها نيبا تبا كن زوا ونياكي da annabi ya fita ya je ba illa fi ghazwati tabuk sai yakin tabuka ne kawai na ki zuwa ban je ba yace amma ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati badrin haka ne ban samu zuwa yakin badar ba ma to amma abin da yasa ba wanda aka zarga a cikin waɗanda ba su je yakin badar ba ba a zargi kowa wanda bai je ba ba don komai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gida ba da niyyar za a yaƙi ba ne kaga da ya fita da niyyar za a je yaƙi ne to in wani bai fita ba sai a zarge shi so shi yasa da aka fita waɗanda aka samu da su aka yi amfani sauran da ba su je ba ba a soke su ba ba a zarge su ba ya ce ba a zargi kowa ba wanda bai je ba walam yi atab din nan ana nufin zargi duk wanda bai je ba da ba a ce me yasa bai je ba inna ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ira quraish abin da ya faru shine manzo Allah ya fita ne yana nufin wato ya tari karabka na ƙurashawa in an ce ir ana nufin raƙuma da suke ɗauke da kayan abinci shine ir hatta jama Allahu bainahum wa bain aduwwihim kwatsam kawai sai Allah ya hada annabi da shi da abokanan gaba su ga abin da ya fitar da su kawai sai aka sai aka hadu kafiran ƙurashawa suka hadu da musulmi to daman su a lokacin da inda za su yi tafiya a cikin shiri suke tafiya yawa ba a tafiya hannu banza saboda daman an san akwai tsoro akwai firgici ala ghairi mi'ad babu wani alkawari da aka yi ba aune ba tsammani kawai sai aka gamu da su to wannan shine ya faru aka yi ta gwabzawa a badar kenan to kaga nan tun da daman ba da niyyar yakin aka tafi wanda bai je ba a zarge shi ba yace wa laqad shahitu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba na halacci daren aqaba lokacin da aka yi manzon Allah mubaya'a tare da mutanen Madina yace hina tawathaqna alal islam lokacin da tawathaqna ta'aqadna kenan muka ainihin wato wato karbi alkawari na musulunci da taimakon musulunci za mu taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da rayukanmu da dukiyarmu da komai ya ce wannan mubaya'a da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ji daɗinta wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin wa in kanat badr azkar fi nas yace wallahi na fi son wannan mubaya'an da aka yi sama da yakin badar duk da dai a bakin mutane badar ta fi shahara amma wannan wato bana so a ce wato na a maimakon ta badar na samu gwanda a ce ita mu baya an na samu ban samu badar ba shine wa ma uhibbu an wato anni wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin kenan wa in kanat badar azkar fi nas azkar ana nufin a'azamu zikiran an fi ambatan badar minha yace to ga abin da ya faru a kaina kana min khabari anni lam akun qattu aqwa wala aisar labari na shine ban taba samun karfi shine aqwa wala aisara da samun yalwa ta rayuwa da wadata daidai gwargwado hina takallabtu anhu irin wannan lokacin da na ki zuwa yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ghazwa abin da yake so ya ce maka da lafiyarsa da ƙarfinsa da wadatarsa haka kurin ya ƙi je yakin yana so ya nuna ma bai da wani uzuri ba rashin abin hawa ba ne ba kuma cuta ba ce wallahi aiki ne dai na shaidan Allah kake yi yace wallahi ma jama'atu indi mashama'at indi qablahu rahilatani qattu hina jama'atuhuma fi tilkal gazwati yani ban ma taba hada abun hawa guda biyu lafiyayyu ba dabbobi na hawa guda biyu lafiyayyu ba sai daidai lokacin yakin tabuka Allah ya hore min amma abun mamaki ban je ba yace ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridu ghazwatan illa warra bi ghayriha annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba nufin zai je wani yaƙi ba face sai yayi badda bami warra bi ghairiha aw hama ghairaha kenan sai ya badda sau idan zai tafi kamar nan zai yi dan batta to sai ya sai ya badda tunanin mutane ya badda sau sai ya nuna kamar ba can zai yi ba wajen wudil zai saboda suna zaune ne a lokacin ɗarɗar lokacin damuwa abokanan gaba koyaya suka samu wata kafa za su iya bin su su je su musu illa dama haka rayuwar take tsakanin musulmi da kafirai neman su suke yi yaya za su yi musu illa idan ba su iya yi wa musulmi illa a fili ba to za su yi musu ƙulle-ƙulle su yi musu illa a ɓoye wannan haka sunan rayuwa take ko ana zaman lafiya ba a faɗa tsakanin kafiri da musulmi to a shiru-shiru ɗinnan da ake yi duk inda arne ya samu makafa mafaka ko wata kafa to sai ya illata musulmi ko ka sani ko baka sani ba amma idan haka za a nuna ana tare ana kaza a misalai nan suna nan da yawa kuna gani na rayuwa Allah kiyaye mu to annabi yana badda sau dan karya ba da dama ga abokanan gaban shi kuma kaga wannan yana nuna mana cewa ashe duk lokacin da mutum yake zaune da mutanen da ba na kirki ba ne suna neman sa suna neman rayuwarsa to ya kamata ya zama mai basira ya zama mai hikima mai ɓadda ƙafa ba sai tsakanin kafiri da musulmi ba yanzu zai yi wa Allah ya jarrabe ka da ɗan uwanka ne musulmi amma baya son ka za a iya haɗa baki da shi a illata ka ko wataƙila kana da dukiya ko kana da mulki ko sarauta amma akwai wanda baya son ka ya haramta maka wannan damar ko harkar kasuwa kuke yi Allah ya jarabe ka wani yana maka hassada baya son ci gabanka to kai kuma ba zama za ka yi shi kenan ka buɗe komai a fili ba yawa duk abin da ya kamata ka ɓoye shi ka ɓoye shi ka rinka yi cikin hikima da basira ba a son mutum ya zama gawo haka bayi da lissafi komai nasa ba tsari komai naka a buɗe yake to ka ba da dama a yi maka sharri ka ba da dama a yi maka illa ka ba da dama a tozartar da kai shi sa annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama ista'inu ala umurikum bil kitman ku nemi taimakon Allah akan zartar da al'amuranku tare da ɓoyewa ana so musulmi zai yi al'amuransu ya rinka ɓoyewa shi ne alkitman ba wai komai naka a buɗe ba saboda kai mai takawa ne mai tauron Allah ne akwai abin da ba sai ka gaya wa mutane ba ba bukata sirri a rayuwar ɗan adam yana da amfani akwai abin da ko iyalinka ba ta da hakki ta san shi a wannan lokacin ba komai ne in mutum zai saya gaya kowa ba wasu suna yin abu kaza a bayyane kai kuma sai ka yi shi a boye suna nan a komai kuma da ka sani na al'amarin rayuwa haka yake shi yasa kaga annabin ma yake boyewa ne yanzu yaƙi zai je tabuka zai ji amma sai ya nuna ba canza shi ba saboda kaga dan adam da kake ganin sa ba shi da kirki mutum abin da yake saita dan adam islam da iman idan ba a samu kuwatul islam wa kuwatul iman ba to zaka sha wahala da mutum to shi yasa zaka waɗanda suke al'amuran su babu tsarin kuma wallahi suka fi kowa wahala ku rike wannan zai muku amfani a cikin al'amura gaba ki daya Allah ya mana kuwa yace hatta kanat tilkal gazwa har sai da yakin tabukan nan ya kasance wa zaha rasulullahi sallallahu alaihi fi harin shadidin mustaqbala safaran ba'idan wa mafaza manzo Allah shi a gama da addininsa to amfanin wato 'ya'yan itace sun nuna na cikin daji kenan akwai kuma inuwa akwai zafin rana akwai kuma inuwa wata jihar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam حذر الله من الضعفاء فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب yace ko kuma in ga mutumin da Allah ya masa uzuri cikin masu rauni ko dai munafiki ko kuma wanda Allah ya mai uzuri daman ba sai ya je yaƙi ba irin mata ko kuma guragu ko makafi ko tsofaffi ko yara su ne suke ta kewaye suke harkarsu duk musulmi sun fita annabi ya tafi manyan sahabbai duk an fita ni kuma ka abu gani da lafiyata da ƙarfina da wadata ban fita yakin nan ba ya ce ana cikin wannan yanayi annabi bai tuno da ni ba allah ya jarrabe shi kuma annabi ya tuno da shi ga jama'a dubu kaza annabi bai tuno wani ba sai ya tuno kawo yana waiwayawa haka sai ce ina sabu subhanallah yana zaune رسول الله حبسه برداه ونظره في أطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول إنك أبو sai aka yi shiru sai wani mutum ya daga hannu ya yi magana daga cikin kabilar bani salima shine abdullahi ibn unais as-sulami abdullahi ibn unais as-sulami sahabi ya rasulallah ya annabi ga amsa ai wannan mutumin jin daɗi da saka manya-manyan riguna da kuma isa da nuna kai shine annazaru fi itfaihi irin mutum yani yu'jibu bi nafsihi mutum ya rinka jin shi ya isa wadata da saka kaya da sutura da morewa rayuwa da nuna isa da girma shine annazaru fi itfaihi da girman kai akan wadatar da Allah ya masa wannan shi ya tsare shi ya ƙi ya zo yakin nan to kai mu'azu bin jabal kana jin an ba da amsa akan ka'abu dan malik dangane da wannan yanzu wannan yabo ne ko suka kamar yanzu an tafi aikin Allah ne ana aikin wahala a ce ina wani a ce ina wannan ai yana ganin shi ya fi ƙarfin wannan abun ko kuma yana ganin yana da wadata saboda yana da rufin asiri saboda nuna isa da girman kai ya hana shi ya zo kaga wannan ai suka ne ai to su sahabbai suna da tarbiyya ta karewa junansu mutunci ko da ko wani baya nan mu'adh bin jabal sai ya ji wannan magana ya ce tir da abin da ka faɗa ya kai wannan bawan Allah ya mayarwa da abdullahi bin unais martani a nan malamai suke cewa duk lokacin da aka ambaci wani baya nan aka soke shi kai ka yi ƙoƙarin ka ba shi uzuri ko yaya a kuna zaune ne sai aka kira wani a sai wani ko ya zage shi ko ya faɗa kaya wani ayi Allah ne sauye wani ai kaza kaza ne to kai kuma abin da za ka yi tun da kana gudu suka ce a'a gaskiya muna kyautata mai zato ba haka yake ba insha Allah ta'ala in zai ji labari zai ji cewa an kyautata masa sannan kuma alƙalli ko ba komai dai ka nuna masa yan uwantaka musamman in ka san yana da hali mai kyau abu mai muni shine a ɓata mutum mai kima mai daraja a gabanka a faɗi maganganu marasa kyau kuma kai ka san yana da hali mai kyau amma ka zuba ido ba za ka yi magana ba kenan ka yadda kaga kai ba za ka taɓa jin daɗin a ce wata ran a zo a sa ka a gaba a zarge ka da abin da ba ka yi kuma a kasa samun wanda zai wanke ka ba har ma idan an zo ana mai da rance aka ce ai wane yana wurin wane yana wurin sai ka ce yanzu yanzu wane yana wurin aka faɗi kaza a kai da kuma bai iya magana ba to wannan zai koya mana darasin mu koyi ba wa 'yan uwanmu hanzari da yin wato taimako ga 'yan uwanmu ko da ba ma tare da su mu'azu bin jabal a gaban annabi ya ce ya ce ya ce tir da abin da kai abdullahi bin unais ka faɗa kenan abdullahi bin unais ya yi kuskure shi kuma abin da ya fahimta kenan saboda ya san shi ka abu ya faɗa ya ce yana cikin wadata ba ya gaya mana ba zu ina fata ana fahimta shi kenan sai ma'azu ya ce wallahi ya rasulallah ma alimna alaihi illa khaira wallahi ya manzan allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da muka sani akan wannan mutumin sai dai alheri kurin amma kai ne ya zo a tambaye ka a ce ya wani ka ce ba abin da sani akan sai alheri inda na san wani abu na sharri da yake yi zan faɗa amma mu yanzu abin da ake yi an kai ka san fa mutum mutumin kirki ne sai ka ce to to al'amarin mutane dai sai Allah a ka faɗa ka ce wane mutumin kirki ne a iya yadda na sani in yana da wani hali a ɓoye mara kyau Allahu alam ban san da shi ba wani kuma zai faɗa ce a wani alhamdulillah amma kuma ɗan adam yana iya canjawa wataƙila yana wani abu kyau al'amari ne mutum yau baka yaban mutum wannan shi yafi yawa ko kuma wato kaji ni abin da yake damuna wato ina jin duk ɗabi'an mu mun yi tarayya ba wanda yake son zargi Allah haka ne to amma abin mamaki kai kuma kana sha'awar ka zargi wani a lokacin da za ka yi wannan kai ba za ka tuno a ce da kai ne kake wannan matsayin wani yake maka za ka ji ba daɗi ba za ka yi wannan ba sai ka saki bakinka ka yi kuma ba abin da za ka da shi ba babu abin da za ka da shi jama'a ba ina maganar a kare mutumin banza ba ne ba halal ne mutumin banza da yake da ɗabi'a mara kyau kuma ba giba ba ne ba cin nama ba ne don an tambaye ka akan halin wani ka faɗi ɗabi'arsa mara kyau ba yi da shi ba ne ba tunda ka faɗi gaskiya ne tambayinka akan shaida amma ina ma magana akan la'alla ɗan uwanka da kake tare da shi baka san wani abu na illa a tattare da shi ba amma ka buɗe ƙofar da za a ci mutuncinsa ko a soke shi wani ma in an tambaye shi da ni ban sani ba gaskiya ban sani ba kuma wallahi ƙarya yake ya san kai mutumin kirki ne wallahi saboda bai da wani abun da zai ce zai soke ka da shi hojiyar nan wani ya zo nan gurin yake tambaya na akan wani wani dan uwa muna tare da shi anan haka aure yake nema haka a cikin lafazin sai ce shi yayi yayi yayi yayi inda zai je ya samo laifi ko matsala shi fa Allah bai nuna masa ba na ce to daman laifin kake nema kenan to sai ya ce to ai ya ji cewa akwai alaka dan uwa ne ana tare da shi anan kuma gidansu an sani ɗaliban mu da waye da sauransu shine yazo wuri na ko akwai wata matsala in gaya masa na ce wallahi ba abin da na sani a kansa in ba alheri ba wallahi yanda kai binciken nan wallahi ban san wani abu ba harkar mata kuma ni kaga ba cikin gida nake shiga ba ni kuma kaga iyakaci na in karantar ne ba abin da na sani in kuma da na san wata illa tun da aure za ka yi to da zan gaya maka yanzu ba komai ma da na ce a to me zan ce maka so yake a ce a kaza kaza kaza subhanallah wai wannan kaga yana kokari wai aure zai yi a dai gaya mai matsala kuma ba wanki an gaya masa wata matsalar din soyayya ta yi karfi da shi da yarinyar sai ce a ba komai wannan ai ba damuwa bane ba ɗabi'ar mu ce to wannan irin wannan in ba an samu mai nutsuwa da ya san ya kamata ba wallahi malam sai wani ya zo ya faskare shi ce kai rabu da su ba su da mutunci ni ma ni haka nake ganin sa sama sama wallahi wai ka wata illa wani abu da da zai zai illata shi ko ya yake wallahi so anan ne abin da nake so da Allah mu koyi da mu'azz dan jabal mutunta junan mu koda ba sa ba mana wallahi zan ji dadi ba afkhala zan ji dadi in naji an ce ka faɗi alheri a kaina dan adam ne ni wallahi na ba wai ba na laifi bane kuma kai ma zaka ji dadi in an ce ka an faɗi alheri a kanka bari mu ga musu misali jiya ma ya faru wani babban mutum haka ya yi takara ko sanata ya nema ne ko a wata jam'iyya ya ci ba to dan uwa ne shi ma muna tare da shi haka sai bugo mu waya malai na gaji na gaji na ce a wallahi na yi ta ni wanka in jadanta maka na san an wahala an kashe kuɗi an yi kaza da sauransu muna fatan dai muna jin ku wakilanmu ne a kowace jam'iyya kuke kuma mun san kai mutumin kirki ne amma dai jam'iyyar ku bata samu ci ba ina fatan wannan karya karya maka zuciya a ci gaba da yi don mu samu mutanen kirki a ciki na yi ta neman kan jajanta ya ce wallahi malam na bugo ne in gaya maka na ji daɗi wani kun yi magana da shi ni kuma na kasa suna waye wannan mutum ya ce ai kun yi magana da wani ya ce ka jajanta mun ka ce ina wane a labarin wane kana tambayan ƙurƙuna nawa na samu yaya na ci ko ban ci ba ya ce wallahi ko ba kamun magana ba wallahi malam na ji daɗi ni kuma na yi iya tunani na in tuno wannan mutumin lallai mun yi magana da wasu amma ban iya tuno mutumin ba yanzu ka duba wannan yanzu bai ƙara zumunci ba wataƙila da sai ce rabu da shi ya faɗi mutumin banza kaza kaza kaza kaga kuma ɗan uwa ne ana tare da shi kaga ba daɗi so shi yasa abin da nake so kullum mu sabar wa kanmu wato faɗan alheri akan yan uwanmu mutunci da zumunci yana da daɗi in tabbatar yau in na gane kai dinnan masoyina ne wallahi zan yi farin ciki amma in na fahimci dinnan kai dinnan kana da wata matsala a kaina ko kana jin haushi na ko kana faɗin wani abu a kaina to a matsayina na ɗan adam ko na gamu da kai za mu gaisa da kai amma wallahi raina ba zai ji daɗi ba ku kula da wannan za mu zo za mu zo kan insha Allah sati mai zuwa karatu wannan kaf da malik za ku ji abin da yanda annabi duba hakuri irin na manzon Allah amma wallahi sai dai canja mai fuska ya zo ya kalli annabi annabi komar bushi bai mai ba saboda yana kullace da damuwa akan abin da mai akan abin da yayi wanda yake ba daidai da aka faɗi wannan magana shi annabi ya shiru za a yi lafiya gama lafiya